to idan ka dace da hanya to in banda tozarta aiki ai zuwa ƙarshe banda tozarta aiki da aibin da ke tozarta aiki akwai ayyukan da suka zo suna rabke ayyuka su watsar da su kuma in su sauƙaƙa ne kamar ujib ujib su sauƙa ne tunda a zuciya ake ba ma za ka gama ujib ba za ka ita wani yana da ujib tunda a zuciya ne shi yana jin shi bawan allah ne gari to kuma wannan yana bata aikinsa ko kuma ya yi don a gani shi ma duk a zuciya ne riya muna ci kwamla yana cewa riya fa niyya ce ba aiki ba ne mutum ya aiki mai kyau amma domin mutane su gani shi ne riya amma a zuciyar riya take ba a aikin ba saboda haka ba za ka iya ganin riya ba saboda zuciya ce ba ya kai ce kaga zuciyar shi yana riya ne inda ya aikin sa kohore shi Allah ya sani ko ya yi don mutane ne ko ya don Allah ne Allah ne ya sani to kaga kaga wannan wannan kid'a na magana Amirul Mu'minin abin da yake gargadi ga masu aiki kenan wanda ka suru da ayyukansu domin ana da yawa akan sami mai aiki ya toza da yawa kuma akwai mai aikin da tun farko ma aikin ma ba za ka ba to sai ya faɗi wata magana ya ce wa kad asbatun fi zamanin la yazdadu alkhairu fihi illa idbaran wa sharru illa ikbala wa shaytanu fi halakin nas illa tama aiki aiki ke ce wannan lokaci yake yau kun waye gari wannan amirul ne kifa ke magana kun waye gari a zamanin da alkhairi baya ƙara komi a cikinsa sai juya ba kuma sharri baya baya ƙara komi a cikin wannan zamani wannan zamanin da yake magana sai gabato alkhairi na juya baya sharri na gabato wannan zamani saboda ainihin son rai ya rinjaye mutane sun karkata gabarin tabarkin shirya ba da jimawa ba a wannan lokacin amirin mu'mini ne yake wannan magana ba daɗe ba bayan wucewar manzan Allah lokacin manzan Allah ana ta fafatawa da makiya na ciki da na waje masu ƙoƙarin su ga bayan annabi saboda haka mutane suna addini da gayan ikhlasi sun san cewa ko da lokaci ana iya ɗaukar wasu suna zuwa fagen fama suna fafatawa ba da nufi suna ganin ko da lokaci za su iya akwai mutane suka tsayayen fakar to bayan manzu Allah ya tafi daula tasa yanzu ga duniya ta gabato ruhiyo sun fara zuwa kuma mutane sai suka koma suka ga cewa yanzu ba wani abu ne addinin ba illa dawar mafi yawansu mafi yawansu muka zo karanta idan karatu na gaba na najir balaga za mu ga wani abu mai kama da haka dangane da abu zar da za mu karanta nan gaba insha amma ga cewa da wasu duniya ta fuskanto sai koma mulki sai zama yanzu ana ta munafasa ne akan samun abin duniya sai kalilan kalilan suke kokarin su sai zama yanzu ana a dacen mutum yakan ba da jininsa ne domin ya addini ya tabbata yanzu kuma ana shekar da jini jini ne domin mulki ya tabbata a kawar da bayan allah na gargaru in suka yi masu in suka yi wa'azi kuma da mu san zamu gani a karatun gaba yadda aka yi mabuzar saboda wa'azin da ya yi masarakai wa'azi yanzu kawai an koma daula daula duniya mulki arziki su ne addini allah da yano wani saboda kaɗan ne yanzu saboda galaba a kan galaban sauri a kan mutane sai ya zama sun bar tafakin shirya to in amirin wani yana faɗin wannan a zamanin ya kaga yanzu shi fa amirin mu'minin ya rayu shekara talatin ne bayan manzara zuwa lokacin da ya wannan hudu ba din ainihin kila ya zama na wajajen wajajen karshen rayuwarsa kila bayan shekara 20 da wani abu da wucewar manzara fi ma labar da a lokacin zai kama da a lokacin halibcinsa a lokacin yana halifa ya miƙe wannan halifa a zahirin fahimtar am wanda su a wurin su halibcin shi na shekara kamar hudu ne kawai muku a wurin mu adabcin amirul mu'minin daga wafatin manzo Allah to a lokacin akalla suna ganin shine sarkin musulmi a fahimtar su kuma a lokacin kuma duka duka shekara kamar hudu ne sannan ya bar duniya a lokacin ya wannan magana ya ce to yanzu kuma waye gari alkhairi sai juya ba yake sharri kuma sai gabatowa yake to in wannan lokaci alheri na juya baya sharri na gabatowa yanzu ya kuke tsammani a wannan zamani namu ina alkhairin yake wanda yake juya baya anya bai gama juya bayan ba ina shirin da ke gabatowa anya bai gama lulluɓe mutane ba yanzu yanzu kuma da kuma sai sai in wancan lokacin kalilan ne to yanzu a kalliya din ya zama nadiri kila ana ganin kwarori a da yanzu kafin a ga kwara sai an dare wa shaitan fi halakin nasu illa tama'a shaitan baya ƙara komi a wannan zamani baya ƙara komi sai ya sa tsammani yanzu ya ya yana yanzu kowa ya ga zamanin da shaitan yake ta sa tsammanin da ya halaka mutane saboda yanzu sun yi rauni a ɓangaren gaskiya sun kuma karkata ya zuwa ɓangaren son duniya da abin duniya da sauransu to kuma nan ne iblis yake iya batar da mutum cikin sauƙi yanzu nan ya zo ya maka wasu wasu a zacen lokacin mutane suka gabato suka tsaya kyam suka je fagen fama ba da rufin masu dawo gida ba burinsu kawai allah ya ba annabi nasara a wani lokacin shi ɗai mai zai ya zai da mutum tun da mashi ba ruwansa bai ma da wani masu baya ma da ko ahali ba dukiya ba iyali kamar wasu ahalus sufa wanda ba gida ba iyalai to kaga idan inda suke kawai su in sun tafi fagen fama ba su burin masu dawo to yanzu shi dan ya zai da su zai ce wa'annan sun yi nisa ba yadda za a yi da su to amma yanzu idan mutum yana zuwa zai dan kwamawa a mangara wa'ansu al'umman musulmi a dan kafa gwamnati a ba da gwamna to aka gani aka gani mana ko kuma al'umman adal kitabi ko kuma masu bautan gumaka amma za a samu kame za a samu dukiya ka gani a irin wannan ne aka samu wasu aka ce su nasara ne aka je za a yaƙe su suka ce su ba su yaƙe ba su yaƙe su suka ce muna da labarin annabin ku ya ce muna da zaɓi tsakanin abu uku ko mu shiga addinin ku mu zama daidai da ku ko mu biya jizya ku kyale mu a addinin mu zauna lafiya tare da ko kuma mu kiyarda mu yaƙi da ku wanda ya nasara ya nasara to mu ba za mu shiga addinin naku kun ba za mu yaƙi ku mun yadda mu ba da jizya ku kyale mu addini suka ce sai dai ko ba da gadon sarautar suka ce to ashe ba kuna bin addinin addinin annabin naku ba addinin annabin kuke ba ce ba ruwan ku dai mu dai ko dai ku ko a yaƙi kawai ku kawo gadon sarauta sai suka mai ake majira sai aka farauta ka ga ga ko aka kwace sarauta daga lokacin kawai in aka in sarki musulmi aka aika masa cewa an yi yarjejeniya da su za zauna addinin su a zauna lafiya sai cewa ya aike ka kawai in su aka yarjejeniya da su ina za mu samu sakakku ina za mu sami dukiyoyi ina gani wa ya ce maka je ka zoje ne to kaga to kaga idan ya zama ana munafasa akan duniya ya ka gani in shedan ya zo ya ai tsaf sai ya ce yawa wannan ba ya son ka ne kaga bai baka mukami irin kaga wani ya fika kuma ka fi ki zama ba Allah ne ya haddace alkurani kai shi ko ko sabbi bai yi ba amma gashi nan an ba shi gwamnati saboda haka kai ne a wula da wannan mukami to ka gani daga nan sai wani ya ce to abin ma shi ma a bashi daga nan kuma da ina ba ku misali ne yanzu a wannan zamani da aka koma addini ya koma mulki to ya fi da daiman abin duniya ya fi mashi ɗan sauki ta nan zai zai fatar da mutane ba kaman a zamanin a zamani kaɗan da baya ba zamanin annabi da ake cikin tsoro za a tabbatar da addini a lokacin da wahala amma yanzu daula ta riga ta kafu yanzu addini ɗaiɗai ne ba zai rudu da duniya ba ya gane cewa ainihin dama can ba domin daular duniya ake nema ake addini yanzu shedan sai ƙara tsammani fa hada awanu awanu qawiyat uddatu wannan lokaci ne da tanadinsa ya karfafa ne ƙauyat udda da yake tanadi to da hausa namiji ne tanadi udda kamar tanadinsa ya karfafa yanzu yana da kayan aiki sosai saboda ainihin wannan kamar aro ne daga yanzu ga su sharrori da fasadodi wanda ainihin sun zama kayan aikin shaidan tun da yanzu ga abubuwan da ainihin iblis zai da su ne zai iya jan hankalin mutane yanzu yana yanzu tun da ana munafasa akan duniya ai kaga tsaf da zarar an fara munafasa akan duniya ai shaidan an sauƙaƙa mashi aiki dacen ya je na neman ya jawo hankalin waɗanda suka saki duniya saki uku shi ya kai masu duniyar kamar yadda muka rasa an jassa ma ma amirul mu'minina duniya a matsayin wata yar budurwa kyakkyawa ta zo ta same shi yana aiki a gona ta ce a aure ta ya ce ke bai ban ani ke yar waye in je in bi auren ki wajen baban ki sai ta ce ai ni ce duniya ya ce to saki uku ya ci gaba da aikin sa kawai ya sake da saki uku bai ma aure ta bane ya ce na sake ki na sake na ya masa saki ya mata sakin alin sun uku a karma daya to kaga ainihin a wancan a lokacin da ainihin mutane su ba duniyan suke munafasa akan ta ba to ya za a yi shi dan ya ya ja ra'ayinsu to yanzu ko tun da suna munafasa akan a duniya ka gani ai shedan an sauƙaƙa mashi aiki sai ya zo kawai ci ai ga wannan na karatun baya da nake nake ba da misali akan fasar wa amkanat farisatu wannan na kawo muku wa amkanat farisatu na ba da bayanin wannan a baya nake cewa farisa shine abin da aka farauta dabban da aka kama aka farauta ita ce farisa muka ce ainihin kalman farasa ma'ana katala a luga ainihin idan idan zaki ya gutsare wuyan abin da ya kama don zaki kan ya kai ta yaɗi so da yawa kafin aka kai yake rufa in zai kama abu baya kama su kafa kai sosai kai tsaye yana zuwa an yi gutsar wayan shi ke an gaba to aka ce in aka yi gutsar sai a ce farasar asadu farisar ya ainihin ko kaza ko dabban da ya sai a ce ya farasar ma'ana ya ya kashe shi to zaganin kuma farisa abinda aka faro a ta ko ba a farauce ta ba ma ana yace mata farisa in ana an aka daɗe ana jiran to yanzu ita farisa din ne ta kawo kanta cikin sauƙi a wancan karin na ba manta mana ba da misalin kan mutum ya dabe yana yana jiran ya harbi karisa din barewa misali kamar yana son ya harbi barewa kawai sai ya ji wani kwashen kwashen kwashen wai ga sai ganta ga ta ma kusa da shi ta zo kusa ma ba komi tare da tana tsaye balla ta mu ce tashi mishi salamu alaikum mu ce ce menene ya ce ai ni ka neman barewa ta aigai yanzu ba misali to wannan kinaya ne misali muke bayarwa ba zai wai zama kana mutane ne shedan yana ne mai batar da su sai suka je wajen shedan suka ce hidanar siratal muslim ya ka gani dama yana son ya menene ya batar da su sai ya basha da wake siratal muslim kuke ya ce ai gashi in kana son ka je firdausa da alaka ga hanyar nan sai ya nuna musu ashabul shimali ya ce nan ne ashabul yamini ka gani yanzu mutane sai suka zo su maimakon shaidan yana farauta kana tserewa yana neman tafi kana gudu kana ganin tarkokinsa kana kaucewa to sai zama yanzu mutane sun fada tarkon nasu sun je gare shi kawai kaga tsaf yanzu yanzu abubuwan da yake kakkafawa ya ja mutane su ne ake sha'awa su ne ake sha'awa an ce wani wani mafarki ya ga wani da igiyoyi ƙanana da manya waɗansu manyan manyan igiyoyi wasu kuma ƙanana ƙanana wasu gasu nan daban-daban sai ya gan shi da igiyoyin haka ya ce mashi a to kai wannan me haɗa ka da wannan igiyoyi ce ai da shi ke kama mutane kama mutane eh ya ce ai kama mutane ya ce kaga wannan igiyar na kama suwa na kenan wannan kuma igiyar ya ɗaka to sai nuna wata murmure ya igiya ya ce ta kamun malamai ce shi malam yana da wayan kamu saboda haka sai an sa babban igiya to sai ce kai na ya ce shaidan ne shi ce to na gaba ka wayansu mutane da kila su taman kana kakka masu ne wasu ban ga igiyansu ba zai ce ai wasu ba sai na sa igiya ba haka nake da hannu kawai haka sai zo ne musu isharar ce zo kawai su zo ba sai na sa igiya ba wayannan igiyoyin masu taurin kai nake kamowa da wani igiya waɗansu ba sai na sa igiya ba to shi ne aka ce wani bawan Allah ya wannan mafarkin sai je kisa ta mana wani marji'i ya kwa ganshi wani lokaci ko a karatu wani marji'i sai ya ce ni ne wannan malamin ni ne wannan malamin in ji shi ya ce ainihin an matarsa tana naƙuda ko ba shi da kuɗi amma akwai kuɗin humusi tare da shi sai ya tunanin ko ya ɗan ɗiba ne ya ɗan hidimomi to sai ya fi ƙarfin zuciyarsa haka nan dai bai ɗauki ko kowa sai ce to lallai wannan gundume min igiyar ni aka so aka to haka in taɓa kuɗin amana to alhamdulillah ban ƙi ban kama kaga wannan misali da shi shi ɗan ya ce ba wanda amma ba dai hannun kai ba ka biya wani lokaci kuma ko baka biya ba Allah ya san ƙanin ko sai maka ya maka wahayi to da kyar su malamai su ba su tsoro malamai masu tsoron Allah masu tsoron Allah ba za su rudu da wa'annan ba sai da kyar zai iya shawo kansu in zai iya to amma yanzu an waye gari su su mutane sun je wajen shedan din ne kansu suka ce nuna musu hanya ya ka gani ai tsaf innama yad'u hizbahu lai koro min ashabis sa'ir shedan ko ka ganshi karkace ma za ka yi masa wa'azi kai ta kanka kawai ta awizi ake saboda ba zai taba shirya ba ba batun ka ce ba za ka shirya da shi kai ta kanka kawai in ka gashe to sai mutanen suka je wajen suka ce shirya da su to yanzu wannan kinaya ne ba sun ga shedan ne da kawo suka ce shirya da su an fahimta da za a ga shedan da kawo za a bi shi ai za zuwa guje ne a abubuwan da da su ne yake kama mutane to su ne kuma mutane suke haƙoro mukami da dukiya da sha'awace sha'awace abubuwan sha'awa to su ne da shi ke kama mutane kuma shi yanzu mutane suke haƙoro ba kaga so sun makanar da kansu gare shi ba sannan kuma sai amiru mai shiga sharhin nau'o'in sharrori wanda suke gabatowa ya ce idrib bi tsarkaka duba ka gani arf shine wato shine gani wato kyafta waje da kyafta idanunka gani shine buga idonka duba ka gani ma cikin mutane haifu shi ita minan nasu duk inda ka ga dama cikin mutane su duba inda duk ka ga dama cikin mutane dube su hal tumsir illa faqiran yukabidu faqra wa kake gani sai fakiri wanda yake fama da talauci wato yana daukan wahalan talauci da kyar wannan ishara ne ya zuwa ga ainihin fakiri wanda ke kin talaucin yana ya yanku ne ya tarauta ya batare yana bakin ciki ya shi ba shi da komai shi ne abin da yake nufi ke domin ba ka ba akwai matalaucin da ya ba shi da shi amma kuma shi mai tawakkali ne yana da wadatar zuci to shi wannan ba za a ce yana yaukabi da fakara ba saboda shi shi ina mu yana da lauci amma kuma ba shi ne ya dame shi abin da yake hankoro da wannan iblis ba zai iya kama shi ba amma wanda yake abin ya dame shi shi yana ta neman abin duniya yana ta nema yana ta hankoro bai samu ba to kaga yanzu ya ka gani akwai faɗin amirul mu'minin alayhi salam a wani wuri yana cewa ya ma'asharar fuqara'i qulla harula min qulubikum tadhkuru bi thawabi faqrikum ya ku fakirai ku biɗi yardan Allah a zukatanku za ku yi zafara nasara kenan da ladan talaucinku wato idan mutum yana da yana bayi da shi amma kuma sai ya yi wadata a zuciyar da irin abin da Allah ya bashi yana tso ba yana hankoron abin da ya rasa yana ta ganin cewa shi matalauci ne allazi yukabiru al-faqr shine wanda yake abin ya yana damun su sosai yana cikin bakin cikin dan mai nake da kamun zuciya shine yukabiru amma ko wanda da yayi ba ya da shi amma kuma ya wadata a zuciya ya da dan abin da Allah ya bashi yana cikin farin ciki to shi zai sami lada mai yawa ya sami babban daraja tazkiru bi thawabi faqrukum ba ku yi zafara da da da ladan talaucin muna cikin mizanar hikima cikin akwai kisa ɗin zantukan amirul mu'mini daban-daban amma wace akwai akwai wani ruwan akwai a cikin kanzul umar na hindi littafin suna ne amma ya kawo wannan ruwayan amirul mu'mini ya mashar kokara kutullah harrida min qulubikum tasfiru bi sawabi fakru aure da aure to daga amirul mu'mini alaihi salam yana cewa inna lillahi uqubatun wa musubatun bil faqr Allah yana da uqubobi da ladaddaki da talauci wato talauci yana iya zama hukuba yana iya zama kuma da sanadiyar samun lada faman famin alamatul faqri idza kana masubatan an yusana ilayhi khuluquhu wa yuti rabbahu wa la yashku hala wa yashkuru Allah ta'ala ala faqrihi wa ala faqrihi yace daga alamomin talauci in ya zama wanda ake samun lada wani talauci ake samun lada ya ce in ya in ya in an yi husina ilaihi hulukahu hulukahu ya kyautata mashi ɗabi'a ga shi ba da shi amma yana da kyakkyawan ɗabi'a wai tsi a rabbahu ya ta'a ga wani da sa wala ya shiko halahu baya kokan halinsa a wajen wani baya da shi amma ba zai kai ba zai kai karan Allah wajen wani ba ina na ce wanda kai karan Allah shine kace kaga Allah bai bani ko wani shi shuru ya daure wai kuturu wai shukuru Allah ta'ala ala faɗi ya ya gode wa Allah ma bisa rashin shi shi godiya yake ma da abinda Allah ba shi gode wanda banda bai rasa ma ya gode to kaga alaman lada ke to kuma wa min alamati hi an yakuna uqubata an yasu a ilaihi khuluquhu ويأسي ربه ويكثر الشكاية ويتسخط الفقراء da kuma alaman talaucin wanda yake zama ukuba shine halinsa ya munana ya zama yana munin hali talauci yana iya jefa mutum a wani mummunan hali kamar su 'yan karerai da ha'inci da wani lokaci ma in ya kai mu har da 'yan dauke-dauke yansu abubuwa irin wannan duk to amma idan yana da hali mai kyau ma'ana kaga bai ba zai sa shi ya zubar da mutuncinsa ba ko ya tozarta kansa ba ko ya ci amana ko ya sata kyautata halinsa to shi ko wanda na uku ba sai ya munana hali munana hali wai ya tsira ba ko ya saba ubangijinsa wa ya kusur shikaya ta yawaita koke ya dinga cewa shi bai da kaza shi je yana ta kai karan Allah wajen mutum wanda Allah bai bani ba abba ko da ke ba haka yake cewa ba amma in yaje yana yana tona ma kansa asiri yau kwana kaza ban ci ba Allah ya rufa maka asiri kai shiru mana na maka ci wani lokaci amma dai ka je ka tozarta ko a baka bashi wani lokaci ma sai ya da dan ƙarya kila kila da nan ne bai ci ba sai ce kwana bakwai ne ba sai ya ce a bashi bashi sai ya kibiya in ya fito ya gwalo ko ya dan hada da su murdiya da sata da karya da ire-iren su da duk dai ya yawaita koke ko ya kai zunga kai kara kuma waye sikitul qada ya fushi da hukunci wato hukuncin da Allah da ya abinda in ya ga wani da ya shi wani ya rahoto da Allah da shi na da mu ko muna kawata ba ma da kai to kamar yi bai yarda da kamar ya yi fushi da hukuncin Allah fushi to kan ga talauci yana iya zama uquba yana iya zama mafuba to wanne ne amir mai yake cewa fakirin ya kabir da fakar wanne yake nufi a ciki wanda ya zama uquba gare shi shi ke to ɗaya kenan wato gashi yana talauci amma shi bana yana bakin cikin talauci. ya munana hali yana kana yana irin wa'in to sannan kuma sai auganiyan baddala ni'matar lahi kufra wani nau'in mutum kenan wannan yana da nau'in sharrorin da ya ce sharrora ta gabatowa kaga wani sharri wancan na matalauci yana ta bakin cikin shi mai talauci ne yana munan nan hali da kuma wannan kuma mawadaci ganiyan baddala ni'matar lahi kufra mawadacin da ya juya ni'imar Allah ta zama butulci yanzu ya koma kuma ya zama butul maimakon ya gode wa Allah da ya azurta shi sai yana dagawa kamar yadda Allah ta yake tsara yake cewa innal insana la yadhga ar'ahu istaqana dan adam yake rika abin nan girman kai takama dun ya ga yawa da shi kuma yana yana daga kai yana ganin shi yana dagawa san da da yin lissa bahaushe ya ce ma hula tagiya tagiya yana nufin ɗago ta ke amma dai shi bahaushe ya ce mata tagiya kila tana tullun ita ba ta sauka ƙasa can sama ta ta cika girman kan a kullum kai kan mutum ma ta giyawa ko ganga an sa ta a kafaɗa kullum sama ta giyawa to ka gani to to ainihin shi shi dan adam ya cika ɗagawa don ya gaya wa ta ya gaya wa sai ta ɗagawa maimakon ya gane cewa to arziki dai na Allah ne dukiya ta Allah ce to kuma kaga irin masu ɗagawan nan da wayan suke zama ainihin dukiyoyin ma dai an same su ne ta yadda ya kamata a same su an tattaro su ko ta ko ina haram da halas to kuma Allah ta'ala wani wani shi alhakumar takazur hatta zurtumul maqabir ainihin takasur shine fifice ne a dukiya wannan fi wannan fi wannan amma mu kame da da abin masu wadatan yanzu kawai su ta fifice ne a dukiya kawai su kowa ne yana son ya zama ya koro ni kun ba zai masa wani amfani ba kana da nawa ne a banki to wani yana da kana ce haba to shi ma sai ce sai ya kamo shi kana da gida kaza kana da gidaje nawa ne kaza sai ce sai ya kamo kana da kowane abuwa shi ma ya ta kawo wannan ya ce ai ya ne a kuma ya rika tafiya ya kula halattu malar lubada a tafarkin fasadi ya kashe kuɗi kaza mai yawa dukiya mai yawa shi ne ya kaza shi ya kaza yana alfahari da shi sau irin wayannan kuma ya ke cewa wai za fa alufa shi kan kalo wajen na alaiha aba wallahu amara na bai allah ba ya umarni da albashi in suka ba albashi ya aka ce to a wannan abin da kuke ba kyau ta haka muka gada gadon gidanmu haka iya mana wasu kuma ma dai allah haka ya ce in allah ya baka kai ma ka ci kaga wato kaga tuna Allah da gode masa da yabo gare shi da tunani akan jalalansa yana bukatan zuciyar mutum ya zama ba komi ba abin da zai shigaltar da shi banda al'amarin Allah to shi kuma wadaci ɗaliba bai da faraga bai da lokaci zuciyarsa ko lokaci cike yake da abubuwa na tunanin abubuwan da ya tattara saboda haka kullum ya waye gari ya yammata yana baya wani tunani sai tunanin dukiyarsa da gyaran dukiyarsa yadda zai karu so kullum wani lokaci zuciyarsa mashgul da dukiyarsa bai da tunani bai da wani lokacin zikir ainihin duk hawas ɗinsa hawasul hamsa ɗinsa duk ya sarrafa sai zuwa ga dukiyarsa da jinsa da ganinsa da shafansa da ɗanɗanonsa da kuma duk ya koma dukiyarsa kawai bai da lokaci da zai yake da lokacin da yake tunanin wayansu ayyuka na azkar ya tuna da ubangijin sa ya gode masa son to dukiya na da wannan to wannan ɗabi'a masu dukiya ke da akwai faɗin isa alaihi salam yake cewa firmali sarrafa afat akwai cututtuka uku dangane da dukiya sai ce na farko an yi aku zahu min gairi hilla cutan dukiya na farko ya ɗauke shi ba ta halaccinsa ba wato ya sami dukiyan ba ta halaccinsa sai aka ce da shi in a haza min hilli ce to in a halasta ya ya sami dukiyan ba sai ya ce ya da uku fi gayar haƙƙi ya samu ta halasta ya sa kuma ya sa shi kuma a haƙƙinsa kaga afa na biyu na biyu kenan cuta na biyu kenan sai aka ce to in ya sa shi a haƙƙinsa ba sai ya ce ya shigulu ya ce ya shigulu islahu an Allah ta'ala to gyaran dukiyan zai shagaltar da shi ga Allah ta'ala zai himmatu da wato kaga ko dukiyan halas in aka saka a hanyar halas to kuma yana shagaltar da mabuci aki to ba kai fa in ba a halas bane aka samu ko kuma an sa ba a halas ballantana ba dukiyan da aka samu a haram ko an sa a halas ba albarka ce ko da an sa a ibada ko an sadaka ko an yi aikin kirki duk ba lafiya to ballantana kuma a je a sarrafa a mummunan hanya galiba kuma abin da aka yi ke har bahaushe yana da wata kar magana wai wai ko garin banza a farafaran banza yakan kare wato aka sami dukiyar banza sai a sarrafa ta a wofi ya ji dama aiki ke to amma akwai faɗi wannan faɗi ne hadisi ne cewa idan mutum ya cika cikinsa da haram in yi sa'a ne ya bacci in ba ka ba zai saba Allah sai ya kwanta ya bacci ba zai ibada ba in ya yi sa'a ma kenan ya dan rage kaga ya gafala ba ibada amma ka ba sai ya saba Allah to kaga dukiya ko ta zo a halas a sarrafa ta a halas wanda nadira mutum zai wannan ya zama kuma zuciyarsa ba ta kai ga dukiyar ba to kalilan ne a sami dukiya ta halas a sarrafa ta halas zuciya kuma ta ɗauki hankali ɗauki hankalin ma'abucin to ma da lada wannan doki ta zama wasila a cikin iya ulumuddin na gazali yana akwai wa'azozi amma galiban wa'azozin iya ulumuddin ba a cika samun inda ya same su akwai pedro kashani ya yi sharhin iya ulumuddin muhajjatul bayra sharhi ne mai kyau amma ko shi ma waɗansu sharhohin waɗansu ba a iya ta hakikin wanda ya fitar da duk hadisan iya ulumuddin ana ya samu ba zan sai ce annabi ya ce ka na muna wa'azi haka akan yi ko littattafan mu na da littattafan mu kaman tuhafar uqul ba isnadi tuhafar uqul littafi ne mai kyau sai kawai a ce manzo Allah ya ce ka amma ba isnadi ba an wani an wani amma in sura ne kafi ana samun da isnadi don a tabbatar da ingancin magana to shi na iya wudolin me yakan kawo hadisai cikin wannan akwai ya ce annabi sallallahu alaihi wa ya ce sayati ba dukkum qaumun ya'kuluna aqaibud dunya wa alwana wa yarkabuna farhal khair wa alwana wa yankihuna ajmala nisaa wa alwana wa yalbasuna ajmala thiyaba wa alwana ya ce zamani zai zo bayan ku wato kamar yana gama sabansa ke wanda suke tare shi ce bayan ku ma'ana daga baya za a wala Allah bayan ku kun wuce ko kuma dai daga baya za ku gani to za a wayansu mutane za su zo suna cin daɗaɗen duniya da laununukan da launonin ni'imomin duniya daban-daban kuma suna hawan dawakai nau'o'i daban-daban na alfahari abubuwa fa sannan kuma suna auren matan da suka fi kyau kuma nau'o'i daban-daban kuma suna wayar ba suna jami'ar sayarwa suna sanya tufafi wanda suka fi kyau ko masu launoni iri-iri daban-daban lahun butunin minar kalili la ya sha suna da cikuna saboda karanci baya koshi suna da ciki ga ciki din da kasan ciki dai dama yana da iyaka ko da ciki da tuluwan ne fi girma to amma idan kaga in ka ɗauko tulu kana zuba mashi wani abu ai kaga zai cika ko to amma cikin waɗannan mutanen baya ci saboda ma'ana suna ta da ci ba su shiga ke wa anfusun bil kathiri la yaqna shi kuma suna da nafs wato ransu kenan ransu kuma saboda duk komin yawan abu baya baya baya baya gamsuwa akwai bambanci tsakanin koshi da gamsuwa wannan cikin baya koshi da kaɗan wato sai ya zuba mai yawa ke sannan kuma zuran ba ta gamsuwa da mai yawa komin yawan su kun bai ishe ta akifi na alal duniya masu karkata i- itikafi shine dimantan abu, asalin shi kenan masu karkata ya zuwa ga duniya kenan suna dimantan duniya kenan ya guduna wa ya ruhuna ilaiha su su- safiya da yammaci su kai su komo a cikin ta kenan su tashi ya zuwa gare ta su dawo ya zuwa gare ta ittakhadhuha alatan min duni ilahihim sun dauki alihatan ka afwa ittakhadhuha alihatan min duni ilahihim sun dauke ta ita duniyar ke ubangiji a maimakon ubangiji su eh tamamin tunda abin da- abin da- wanda ya dauki Allah a matsayin ubangiji sa himman sa ya abin da Allah ya umarce shi bar abin da Allah ya- ya hana shi ya bauta masa ma'ana wanda ya dauki Allah ubangijinsa me yake yi? ku gaya mini yana bautar ma ubangijinsa ne za ka ga himmantuwansa aikin ibada ne to wanda ya ɗauki du- duniya kuma ta zama ita ta ɗauke masa hankali kaga ita kuma shi- hidimanta yake ta tafa mani saboda haka ce sun ɗauki u- u- du- sun ɗauke ta ma'ana ita duniya a matsayin ubangiji maimakon ubangijinsu wa wa rabban duna rabbihim to da da ila da da rabb duk muna cewa ubangiji ne amma akwai bambanci a ibara din ila shine ubangiji abin bauta rabb kuma wanda yake shine mai mai azurtawa wato su- mai- mai tarbiya wato sun dauki duniya ita take ba su ba su dauka Allah ne mai ba su kake ila amri hayan tahu ne zuwa al'amarin duniya suke komawa wali hawahum yattabi'un soce-socen rayukansu suke bi fa azimatun min muhammad bin abdullah liman adrakahu zalika zaman min aqibi aqibikum wa khalfi khalfikum Allah ya sallama alaihim wa la yaqudu mardahu to ainihin azima ce girmamawa da- daga muhammad sal- dan abdullah inda shi manzo Allah ne ke magana da kansa sai kira kansa haka. azima ce wato daga wajen girmama annabi ne wa- ga duk wanda ya ciki wannan zamani na 'ya'yanku da 'ya'yan 'ya'yanku kar ya yi ya gaida irin wa'annan mutane kar ma ya ziyarci marasa lafiyarsu in ya ga ɗayansu kada ya ce mashi assalamu alaikum irin wa'annan mutane da suka duniya kawai suka samu rafa in ɗayanku jikokinku ka kamar manzala a wannan hadisin kamar ya cewa 'ya'yanku za su gani kenan to kar a- girmama annabi ne ya zama kai kun ba za ka yi irin wa'annan mutanen sallama ba ba za ka je ka gaishe su ba ko ba su da lafiya wala ya tabi jana'izihim ba zai bi- ba zai bibi ba zai raka jana'izin su wala yuqiru kabiruhum ba zai girmama manyan su fa man fa'ala dhalika faqad a'ana ala hadami al-islam wanda zai aikata haka nan ya zama irin wa'annan wanda suka karkata duniya kawai suke da muhimmiya shi kuma su ne yake zuwa ya yi assalamu alaikum assalamu alaikum ga yan uwansu mu'mini ke kuma ya je ya gaishe su kuma ya halarci jana'izan su kuma yana girmama manyan su to ainihin wanda ya aikata wannan ya taimaka wajen rusa musulunci tamamin in mutum ya lura da wannan abin wannan eh, zai ga cewa ainihin yadda aka koma ainihin ta ina ake samun girma da ɗaukaka a mallaka abin duniya in ka in ka ga an ce wannan babban mutum ne sai ka ga abin da yake kai shine babba in ba da wani ba mai irin wannan ba sai ka ce dole me yake da shi me kuma yake ci me yake me yake hawa wani irin tufa yake sawa me me kaza sai in yana da kayan alfahari ma nan yana tabaca ka yawwa babban mutum ke shine babba in yi zo sai a miƙe daraja abin da Allah ya ɗaukaka shi ba ko inna kullu dhu hadhal alim shine dattijo shine mai shine da shi- shi- shine ke da girma a cikin al'umma su ne manyan mutane su ne masu faɗa a ci Kaga an- a wazam- wato kaga wannan in ka lura a zamanin annabi irin wa'annan ne ɗaukaka me ya ɗaukaka a zamanin annabi mutunci addini ilimi hankali to amma yanzu zamani ya zo yanzu mu dai wannan mun dai mutum mutum da wannan an gaya masa abai zai zo bayan sa ne mu mun san yanzu dai tsundum a yankan ba yanzu ka gana girma mutum ainihin ana jin tsoron sharri sai a ce a ya hankali a ya bata ka a mugu ne dan kulob ne yanzu ya yi- ya aiko maka da kana sai ka alƙam kauce to ka gani shine babban mutum don kulon ne sai ya bata maka zango to ka gani za wannan zamu iya cewa mu dai wannan zamanin ya riga ya zo yanzu idan mutum ya ya- ya ya rike addini ya rike mutunci da sanin ya kamata sai a yi masa dariya shi ne da shi kan kamo shi addini ce a addini ko dai sakarci sakarai kawai ka za ta kwana adami ba ta yi ba ta cancankawa sai dai makauniya ce kai kai makauniya ce wallahi ta cancan gaɓo dai kawai ka gani to shi kenan insha Allah na ga lokaci yana hararan mu magarba tana yi da ɗan wuri ko wancan karin na ce za mu ƙara minti goma da muka ƙara ko in bar wannan karatun ne kawai saboda na so in ɗaurin gama sharhin don karatu na gaba duk da gajere ne yana da dogon sharhi to shi kenan amma kaɗan ya rage in kun ce kun haƙura sai in tsallake da wannan hadisin na iya muddin da imam gazali ya kawo yana da kyau ko sharhinsa dogon karatu ne insha Allah insha Allah za mu dakata nan za mu nau'o'in da Amir ne ya faɗa mun faɗi biyu ne da mai talauci da yake fama da talaucin da mawadacin da ke tinkawo to sai kuma marowaci da haɗe na gaba da kuma ga nan ko mai taurin kai wanda ba jin wa'azi makaranta nan gaba a shirin insha to insha Allah da yake muna 40 na karatowa kuma ran asabar na insha Allah dai za mu yi arba'in ɗin imam Hussein kuma yanzu haka dai ana ta tuɗaɗa birnin Karbala daga wurare daban-daban masu tafiyan kwana wajen goma sha hudu masu kilomita wajen ɗari shida ba tsaye-tsayawa suna ta ta yi da masu kuma yin irin najab zuwa karbala ba ƙaƙƙautawa ana ta tafiya in mutum ya ruba talabijin ko yan canaroli da'iman suna nunawa to kuma wa'annan yan uwa da suka ɗauka mu kansu ma da suna karbala ne kusa da karbala da can suka je su za su zo husaini a insha Allah wa azim wasu sun fara takowa daga jiya wasu kuma sun fara yau sannan sauran wurare ma za su fara to kuma kamar yadda kuka sani su makiya suna nan suna ta hankoran shi wannan taro tun daga tattakowar har zuwa isowa nan suna tunanin su kuma wace mugunta za su yi ya za a yi su kashe mutane su kuma tunanin su ke ba wani tunani a tunanin su illa su kisan kai sai dai Allah ta'ala ya ki sai ya tona musu asiri suna son su yi ne a ce wasu ne suka yi ba a san ko su waye ba to ainihin kamar ran laraba za mu zo nan su riga sun shirya tsaf a kan hanya za su buɗe mana wuta shi kenan to sai suka ga mun iso nan kuma mun ba da labarin shirin su aka ce wani soja ya jana cewa wannan wani irin mutum ne ko yana aiki da aljannu ne wajen lokacin da aka shirya masa kawai sai ba za a gan shi sai kuma a ji can gashi yana bayani to ai ma na san fiye da haka kai da kake wannan tsirara aka yi muku tsirara aka yi musu zigirgir haihuwan uwansu duk wanda za shi operation sai da ya tuɓe zigirgir aka laraba jikin sannan ya wuce aka sa mashi sabon uniform da komai duk a tabbatar babu wani abin zai gaya mana labari to ka tambayawa ya gaya mana zigirgir aka yi musu haihuwan uwansu kuma hatta ma jirgin saman da aka gani a kano da makamai da helikwaftoci an ce ya zo saboda tattaki ne kuma yanzu ana iya ganin kaiwa da komawa na su fuskoki na munafukai a wurare daban-daban suna haɗu su ɓace akwai shago a jaji wanda ake tattara abubuwa da wani jami'in soja wai suna ce mashi inyamiri ne suna ce mashi amma chip to cif yana zuwa yana ta zuba wa'yansu abubuwa a wani shago a kusa da wani masallaci a jaji za a yi operation in an zo tattaki kuma suna ga sunan da haka suna ta shirye-shirye iri-iri to insha Allah aniyansu za ta bi su insha Allah tattaki wani abu ne wanda yake kuna iya ganin sama ma har ta nuna muku cewa tare da ita ake wani al'amari ne na Allah baka isa ka hana ba to kuma saboda desperation din su na su yi kisan kai na ji wani labari wai ainihin ma sun ce to yanzu tun da shi sun zazzaki nan sun kasa kashe shi to yanzu su ƙara kashe 'ya'yansa to ma har an ji wani yana cewa kai ga yaron su zai wuce a mota wajen nefa gashi kai amma ba kayan aiki yana bugawa gashi ba kayan aiki shine kuwa ga motar sai zai wuce cewa a ƙara kashe ɗan arziki ne sai baƙin ciki ya kashe shi su to insha Allah azim ko za ku mutu da baƙin ciki tsinannu tsinannu ba su da wani tunani ina za su kisa ba wani tunani a zukatansu sai za su yi kisan kai kawai gwamnatin tsinannu ba wani tunani illa kisan kai insha Allah wal azim duk mai hankoron kashe mu muna roƙon Allah ta'ala ya kashe shi muna da rai wannan ba za ku taɓa hanawa ba ban da wuta ba ma wani aka kashe shekara kusan dubu da ɗari hudu da suka wuce abinda babu a ɗari hudu ƙalilan ne talatin da wani abu amma ana tuna shi amma kai kana tunanin za ka hana ban da wuta ba sai dai ka ƙara ma barna dawaki maka da ba wuce إن شاء الله العظيم صلى الله على محمد وعلى آله gane da mu abin da muke karanta ka ce da mu shi da ba mu iko aikata rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan anta wahhab subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin
magana kamar ta za ta magana yau ban jaji magana 'yan matan